محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين yan uwa masu girma salamun min Allah alaikum wa rahmatun minhu wa barakatuh zamanin nau kenan na hamsin daidai hamsin daidai ya salam muna cikin watan rajab watan bakwai yau nawa ne ga watan sha daidai ga watan bakwai hijira shekara 444 bayan hijirar manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma cikin baka yau muna cikin ranar biyu biyu ga watan biyu kenan shekara kuma ta 2023 hadisi mai lamba 279 za mu tashi haka ne? haka ne iqa
bismillahirrahmanirrahim من باب المؤاكلة الحائض والشرب من صورها أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه فيشرب من فضل سؤري وأنا حائض
wannan hadisi mai lamba 279 haka ne ko? al'imamu al'annasa'i tarjamar da imam shi ne babun babun mu'akalatul ha'idi wa shurb min suriha me yake nufi da mu'akala amma fassara ita ce babin da ke magana akan wato yin ciyayya shine mu'akala ka kawo akushin abincinka ka ci nima na ci ibn malik a cikin alfiya a cikin baiti mai lamba 454 cikin alfiya sai ke cewa lifa'alal fi'alu wal mufa'ala haka yace lifa'ala fi'alu wal mufa'ala wa ghayru ma marra sama'un adala ma'ana duk inda ka samu fi'ili wanda yazo da fa'ala shine lifa'ala fi'alu wal mufa'ala yani fi'ilin fa'ala masdarin sa guda biyu ne ko dai fi'al ko mufa'ala bai wuce wannan ba an gane ko misali darabahu mudaraba shatamahu mushatama qara'ahu muqara dawalaita dawal dawal shi yake nufi da lifa'ala alfi'alu wal mufa'ala wa ghayru ma marra sama'un adl in ba wannan ba asulasi wannan haka aka ji kawai gun malaman laraba adala kenan to kaga mudaja'a ai wannan babin arabtum sai ke ce babin da ke magana a yi ciyayya da mai jinin haila wasu suna ganin in mace na jinin haila to ai tana da ƙazanta ya maza a ci tare da sai ce a ga hadisi babin da ke magana kan yin ciyayya da mai jinin haila da kuma shan wanjinta menene wanji albaqi ma tabaqqa min shurbiha wannan shine tarjaman babin manyan malaman da ke cikin isnadin nawa ne utaiba yazid ibn al ibn shurai na kasan shi ne a shi ne ayyub ibn muhammad
muka ce hadisi mai lamba 279 to mun karanta wancan kenan mun karanta babi daya a ciki kenan to madalla حدثنا أيوب ابن محمد الوزاء ثقاني نعم أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش أعمش سليمان بن محران كان شيء الأعمى هالشعوب أنا شيء والله ما شفاني في الحديث ما شفاني الأعمش نعم ba mutumin da ya warkar da ni kan mushkilar hadisi din al'amash suna kiransa al-mushaf al-mushaf library library wajen me tsabar hadda da karatu kawai an gane ko shi kuma ya samo daga miqdam ibn shurai shi kuma daga wanshi shurai shi kuma daga uwar muminina na aisha mai gaskiya yar mai gaskiya matar shugaban duk wani mai gaskiya Allah ya kara mata yadda qalat tace manzon Allah ya kasance ya ba ufahu ala al-mawdi alladhi ashrabu minhu annabi yakan dora bakin shi a daidai saitin inda na dora baki na sha ruwa na sha ruwa cikin akushi ko kwano sai dauki ruwan daidai inda na sa baki na yake sa baki ya sha ya nuna maka darussa za ka fahimci soyayya ta gaskiya da tawadu'u da kaskantar da kai ga Allah da nuna wa matar kafa ‘yar uwarka ce abokiyar rayuwa ce ba ka fita ba in ba ka fita tsoron Allah ba har nakan ce yanzu laifi ne ka nemi ilimi gun matarka? ko ɗanka ko ‘yarka ko subordinate ɗinka a ofis na kasa da kai a ofis ilimi na da shamaki ne wa ya fi wani inna akarmakum inna atqakum inna Allah alimun khabir sura 49 aya mai lamba 13 suratul hujurat mafi tsada a wurin kugun Allah mafi taqwa to zaka fahimci darussa da yawa game da halaye na manzon tsira a nan to muka mai ke faruwa ƙyanƙyami matakka ta sharuwa a pure water su kayan tsalaki da Allah ce ba wani daban kana ƙyanƙyami kana tsagina gini tsagina gini shi ne ƙyanƙyami to sai wannan sai yana so jikin 'ya'yanmu ka lura da kyau za ka je ka sayo leda na fiye wata sai ka ga yawanci yara in ɗan uwansa ya sha ba sa sha sai ka ga leda na an gutsura ledoji da yawa a gidanka ka zama sarkin leda a gida to kuma wannan ne ina gani ba tarbiya wato kana kazantar da bakin da ke kalmar shahada yake salati ga annabi muhammad yake istighfari to shi ne take gaya mana annabi ya kasance alaihissalatu wassalam wato shi ne kwa? yawwa sai ya aje bakin shi ya dora a inda na sha an gane ko? sai ya sha min fadli su'uri in ka ce fadl abin da ya saura su'ur duk abin da aka shari ƙarfe su'ur idan ka sha shayi cike da kofi sai ka sha rabi wannan da ya rage ana kiransa su'ur in ka sha fura cikin kofi rabin kofi ka sha wannan da muna kiransa wanji shine kuma su'ur da larabci a fahimtun? ta ce da an sassa yakan sha daga su'urina daga wanjina abin da ya rage sau da aka ba laifi ba ne don wani ya ci abinci ya rage ka ɗauka ka ci su'urin shi amma za ka iske wani saboda yalwa yana ganin kamar ya fi ƙarfin haka sai a zubar da shi wani kuma yana bukatar wannan abin da ya rage ɗin wallahi suna nan da yawa a duniya mu a yanzu to nake cewa ba hadisin kaɗai za ka kalla hikimar ba ka kalli kuma darussan da ke ciki na gaya mu ƙauna tsakaninka da matarka da mu'amala mai kyau to ita kuma wannan abun yana faranta mata rai sai ya karkata daidai inda na sa bakin nawa ya sha ta wurin sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha amin wannan hadisi muslim ya fitar da shi na'am kuma hadisi ne tabbatacce ci gaba
babu lintifa'i bi fadli al-ha'id babin da ke magana kan ayi amfani da abin da ya rage na mace mai haila babu lintifa'i bi fadli al-ha'id na'am
akhbarana muhammad ibn mansur قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه
wannan hadithi a hadithin wane ne محمد بن منصور muhammadu bin mansur an gane ko نعم 280 كده.
yawwa hadisi mai lamba 280 نعم
ya samo daga ainihin hadisin muhammad ibn mansur na zuwa نعم
shine muhammad ibn mansur ibn sabit ibn khalil al-khuzai abu abdullahi al-jawaz al-makki al-imam an-nasa'i ya wasaqa shi ya ce thiqatu araftum نعم shi kuma ya samo daga sufiyan shine ibn uyayna نعم sufiyan dan uyanata wato inda ya rayu tsakanin makka ne da kufa mayar su ne a makka kuma daga cikin manyan malaman hijaz ne har shafi'i na cewa ba domin maliku da sufiyan ba laba a ilmul hijaz da ilimin wannan yanki an nema an rasa نعم fiƙa ne wanda yake ba a tambaya shi kuma daga mis'ar shi ne mis'ar ibn kidam ibn zahir ibn ubaid ibn al-harith ibn hilal ibn amir ibn sa'sa'a shi mis'ar shi uba yana cewa kunna nusammi mis'aran al-mushaf نعم kunna nusammi mis'aranil mushaf ai shi ma muna kiran shi ainihin littafi kamar mushafi ne kawai in sun yi irin wannan ya nuna maka wato ƙwarin karatun ne da hadda yanci ba sa dogara da littafi sukan dogara da ainihin hibdu sadrin da kuma hibdu qimatar qimatar littafi sadr kirji sukan fifita hibdu sadr bisa hibdu qimatar نعم
Ali bin al-Madini malamin Bukhari ne amma an ce har yabar duniya ba shi da littafi da ya wallafa na shi Dan Madini kalli yadda Bukhari ke cewa ni ban taɓa raina kaina a gaban wani malami ba don ilimin shi sai da na zo gaban Ali bin al-Madini ya ce mastasghartu nafsi inda alimin ka mastasghartuha inda Ali bin al-Madini yunabi'uka bimadha yana ba ka labarin waɗannan mutane da su sukan shagala da karatu an ce daga cikin sirrin ƙwarin haddinsu Allah ya taimake sun samu galaba a son zuciya نعم zuciya sun taka mata burki suna kuma taka ma sha'awa burki haɗayin suna cewa in kana son hadda ka takaita abinci ta kaga inda za a dami da muke nan kuwa taɓi suka ce ci abin da uwar hanji za a kashe mata kukanta kawai to ba haka hadisi ya ce ba مم.
ya ishi mutum luƙaimatun yuqim na bihi sulbahu to suna da wato control akan wato eating system ba ce karka ƙoshi ba amma kada zama shi ne ɗabi'a kai kullum in baka ji ka karkaji ba da la mushkila ne da ƙoshi da yunwa dukkanin su fitina ne guda biyu. an gane amma ƙoshi ka ƙoshi yanda ba zai shagaltar da kai gaba da nazari da muzakara tare da mutane halitta halitta ne kar kuma ka bari yunwa ta yi maka illa a lokaci guda wa butaghi baina zalika sabila strike a balance tsakanin biyu daga cikin sirrin ilimin su ke shine mis'ar ibn kida an gane ko to yana cikin mazajen da ke cikin wannan isnadi namu mis'aru ibn kidamin araftum عرفنا sannan kuma baya ga shi saiwa al-qidam sai miqdam mun gabatar da shi baban shi shurai na'am shi kuma yace naji aisha Allah ya kara mata yadda amin tana cewa manzon sallallahu ya kasance yunawilul ina annabi yunawilul ina annabi yakan bani akushi shine yunawil ne ke ai yu'tini ko na'am annabi yakan bani ƙwariya wanda ke da abin sha a ciki fa ashrabu minhu na sha daga wannan abin da ke cikin ƙwariyar wa ana ha'idun alhali ina jin haila na'am a wani lafazi wa ana arikon mun faɗa a baya to kenan kaga tarjaman imamu nasa'i ta fito Mm.
da yi magana ne akan alintifa'u bi fadlil ha'id ka amfana da abin da ya zama wanje ragowa na mace mai haila kuma u'tiyahu sannan na bashi na bashi shiwa annabi sallallahu Madalla.
alaihi wasallam sai na bashi fa yataharra mawdi'a fami sai ya kintaci ya daidaici daidai inda na sa baki shine ya taharra kenan Mm.
arabtun na'am fayadahu ala fihi sai ya sanya bakin shi a wurin dan ya sha wannan hadisi ya riga gabata baya hadisi mai lamba 70 idan ba kuma ta ba tuntun mu wuce shi na'am je ka gaba
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم na'am فيضع فاه على موضع في آه، فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في nana Aisha ta faɗa a wannan riwaya Allah ya kara mata da hadisin wane ne Mahmud غيلان.
ibn Ghailan نعم shine Mahmud ibn Ghailan al-Adawi an gane ko مم.
yana daga cikin manyan malaman da nasa ya ce fiqatu amintacce ne yardajje ne abin gamsuwa da shi shi kuma daga malam waki' ibn al-jarrah shi kuma malamin shafi'i ne مم.
har an ce shafi'i yana cewa shakautu ila waki'in su a hizzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa anba'ani bi anna al-ilma nurun unun la yu'us la yu'da li yace na kai ƙara haddata naji tana rikitowa tana zubewa naje da kuka naje gun malam wakil gafata malam naji haddata ta fara rauni sai ce muhammad baka sabi Allah ba kuwa to la ilaha illallah sai ce fa'ar shadani yace ba ni da wani magani kawai ka kaurace masabo za ka ga mamaki fa'ar shadani ila tarkil ma'asi wa anba'ani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi yace baka san ilimi haske bane Allah baya bayarwa ga mai sabon shi in ya bashi to yayi masa talala ne kamar sake ne don ya kama shi da kyau Allah ka tsare muka kare آمين.
waki'u ke ibn al-jarra مم.
shi kuma yace da mis'ar da sufyan sun bani labari sufyan an ba ibn uyana bane sufyan al-thawri ne نعم muna da sufyanai guda biyu kamar da muke da hammadai biyu نعم hammad ibn zaid da hammad ibn سلام salama sufyan al-thawri da kuma sufyan ibn uyana نعم suka ce kaifa ma dara sanadu dara ala thiqa نعم duk inda aka ce sufiyan baka da matsala ko dai dan koyenata wanda kane ne ga shi a sauri dan ya girme shi da kamar shekara ina jin biyar نعم wannan makki wannan kuma iraqi نعم dukkanin su gwaraza ne a duniyar ilimi نعم gashi sun tafi muna kuma jin daɗin danganta kanmu zuwa gare su yau baki da gashin kan wance kyayi kitsan wance ma'ana muna son mu koyi da su ina muke yace uhibbu salihin wa lastu minhum ina son salihai amma na kalli kaina son raina kaina badamasi a cikin waka yake cewa wato wa inni la arjukum walil dhanbi khiftukum ya ku sahabban manzon Allah wa inni la arjukum wallahi ina kaunan ku amma walil dhanbi khiftukum saboda rashin kirki na kuma ina jin tsoron ku na san ban ji wannan ajin to amma kuma wai aka ce idza shuffi al mahbubu jaza al mubahraj ja al fazazi inda masoyin mu annabi Allah ta'ala ya riga ya bashi komai mu da muke jabu-jabun ai mun riga mun tsira saboda albarkar kaza sai ka dangare ta sharuwar kasko haka muke mahalicci muke kyawun zato ba da muna da aikin ba Allah rahmataka rahmataka ya rabbal alamin tayyib wannan hadisi mun ji mafitar shi ko cewa da mis'ar da sufiya dukansu daga miqdam ibn shurayn daga baban shi shi kuma daga nana aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kuntu ashrabu na kasance ina sha ina sha ta faɗi abin sha din in ka ce sha abu nawa ne ala sha abu nawa ne uku mai sha abin sha yanda aka sha dole sai ka kalli abu ci uku ne mai ci abinci yanda aka ci arabtun yanda aka ci yana gaya maka ainihin kaifiya ne ka ci bisa sunna wanda ya ci da hagu ya saba wanda ya sha da hagu ya saba wanda ya sha da dama an samu mai sha an samu abin sha kuma an samu sunniya wajen sha waɗannan kalmar yana so wallahi su kan tattaru zama abin mamaki a cikin sikelin aikin bawa Allah ya datar da mu take cewa kuntu ashrabu wa ana haidun na kasance nakan sha abin sha alhali ina jinin haida wa unawiluhun nabiyya na miƙa ma annabi wannan abin da na sha sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fayyada ufahu ala maudu'i fiyya sai ya ɗora bakinsa a bigiran fiyya bakina ko? baki ne walfamu haithul miminuhu ba jibin malik abin akhun ka za ka wahan da ya zo magana kan ainihin ainihin al'asma'ul khamsa ko? sai ya ɗora bakin shi inda bakina yake فيشرب سيشا واتعرق العرق نكن غيغي كشي kun san guiguya? in ka ji guiguya yana gaya maka akwai nama a kashin kuwa?
akwai ɗan kaɗan kaɗan madalla to shi na magana misali bari da gaske amma inda nama tsoka ba a cewa guiguya hausawiyyata sauraka nakan guiguyi kashi mai tsoka وأنا حائض الأول الحال الهل حال كوني وأنا ضمير منفصل أي لا غيري الهل إنا جن حيلة وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم النبي والنو كشم ببيد كجفة فيضع فاه على موضع فيا يكما دور باكين شاء عند باكين أيكي ya kai mai gaba da aisha sai ka je ka mutu ga ta nan habibatu rasuli rabbil alamin habibatu rasuli rabbil alamin mutu bi ghaibikum Allah ya kai darajarsa inda ya kai Allah ka samu dace amin wannan hadisi ya riga gabata a baya ci gaba
babu mudaja'atil ha'il babin da ke hagan can ya ce mai mudaja'a shi na ga muku da irin fili ne mufa'ala fili ne wani iri me asalin filin fa'ala akala jalasa ha wa haka shin ruba'i ne ko kuwa dai sulafi ne ثلاثي ne mazidi shi zai ce ainihin wa mamarra ghairuhu sama'u adala inji ibnu malik an gane ku domin asali me me ku fassara menene fassara akala
ya ci akala ya ciyar a akala akala sun ci tare zaidu akala zaidun amra ko me yasa ake kiran kokawa musara'a Mm,
kokawa sunanta musara'a mm.
sara'ahu ina ce darasa fa
ya yi ka karanta na karanta Mm, ina ne masdarin darasa mudarasa darasa mufa'ala fi'al Mhm.
inda ya faɗa cikin alfiya kamar da na faɗa baiti 450 da nawa hudu fayi babin da ke magana wato kan a kwanta tare da mai haila kulura ba fa jima'i ba Mm, Mm.
mudaja'a mudaja'a na'am mutum ya kwanta da matashi su kasance a shimfiɗa guda kuma tana jinin haila banda saduwa Mm, domin Allah ya haramta na'am
Allah ce ku nisanci mata fil mahil Mm,
an gane ko to ba wannan ake magana ba anan shine an tarjama karanta mu ji أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام وحول السند وأنبأنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام واللفظ له قال حدثني ابن حدثني أبي عن يحيى ع- قال حدثنا أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حدت فانسللت فأخذت ثيابا فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahu akbar آنفستي قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة wannan hadisi ne sahihi a hadisi mai lamba nawa
282 mai tan da 80 da nawa biyu da biyu ko da uku da biyu akwai lin bambancin lissafi namu da biyu ne
na uku da biyu ce ne na kama da biyu ce shekh
to
282 to shikenan wannan hadisin mazajin shi nawa ne mun koma tsatsi- tsawon tsarin mu ko mazaje nawa ne ciki? Ismail ibn Mas'ud Mm.
Ismail ibn Mas'ud al-Jahdari Abu Mas'ud al-Basri na'am an gane ko Mm.
آه، أبو حاتم يأتي صدوق نصائي يأتي ثقة بصري كتبت عنه حديثا كثيرا جي نصائي أي ما لمين رلايبل نارويت حديثي ديوة دقليش كنن مقبولين Mm.
Khalid ibn al-Harith shine mutum na bincike wannan isnadi wannan mutum shi ma ainihin nisa'i yace thiqatun thabtun muna mutaka kafa hujja da inganta saboda littafin muke karanta Mm.
kuma yana daga cikin malamai dakka a fagen tantance mazaje Mm.
har ya taba taba wani malami a Masar ah, Ahmad ibn Abdullah ne ko sai suka ce laqad adhan nasa'i nafsuhu fi kalami an Ahmad ibn Salih suka ce kash kash kash nasa'i ya wuce eh haka wajen caccakan wannan malami bai san wani irin matsayi gare shi ba to ali kulli jawadin kabwa Mm.
kowane irin ingarman doki yana da sirra irin tashi عرفتم أما أحمد بن صالح المصري يا سلام كبير من الكبار إيه. to cikin wannan isnadi akwai waɗannan bayan Allah da muka ji Mm.
tayi sannan kuma sai wa hisham sai Hisham Hisham ibn wa shine Hisham ibn Abi Abdullah Samr ad-Dastawai alamin sun dan sa alamar tambaya game da shi saboda qawluhu bil qadar na'am amma wajen fiƙa fiƙa ne abintacci karɓaɓɓe in ban da mushkilar alƙawar bil qadar afan Allah jami'a amin sannan kuma sai Ubaidullah ibn Sa'id awwal sanad kenan ya hawala hasan din ko Mm.
wa anbana Ubaidullah ibn Sa'id wa Ishaq ibn Rabafa rahoyi bane to ba shi bane lalla anan ne na'am shine Ishaq ibn Ibrahim ibn Habib ibn Shahid Abu Yaqub al-Basri al-Shahidi al-Habibi عرفتم؟
na'am kuma ainihin nasa'i ya ce fiƙa ne sannan kuma sai mu'az ibn hisham an gane ko mu'az ibn hisham to thiqa ne kuma amintacce ne ɗaya daga cikin malamai ce arjo annahu ya kone saduq وربما وهم inji الإمام ابن حجر sannan kuma sai mu'am ibn sham shi muka fada yace haddathani abi shi kuma an yahya yahya wanne ne al-qattan ko al-ahwal la bashi bane yahya ibn abi kathir ibn salih ibn al-mutawakkil ibn abi kathir amintacce ne tare da malamai sun dan tabe shi da tadlisi amma da daga bai fitar da hadisin daga inganci ba tunda idan ya yi tasirihi bai an ana ba akan karbi ainihin zancen malami da kina idan an anulam sarri to sukan yi jifa da hadisin malami wannan na ɗan taɓa wani tsarinmu na baya ne kaɗan inda muka mai mazajen amma saboda kamar da na gaya muku saboda yawan hadisan musamman kai mu makasudinmu mu sauke hadisi gaba ɗin littafin in Allah ya rubuta idan bai yi ba khalas abin da ya faru ya samu ɗan baya su kammala misali lamari a hannun Allah tabaraka wa ta'ala yake Allah samu dace da fata an gane ko sai ƙarshe sai hadisin ke cewa Abu Salama ya ce Zainab ƴar Abi Salama kusan wace ce wani Zainabu binta abi salama haddasatu ita na ummu salama wace ce ita matar manzo Allah ce haka ne kwarai kuwa waye mijinta abu salama abu salama abu salama da ya rasu annabi ya so ya aure ta ta ce to ina ne ina kin annabi sai gani tsohuwa ce ina da kuma 'ya'ya kuma ina da kishi ce kishi zan roƙa miki Allah ya raba ki yaya kuma zan zama ubansu tsohuwa ce kuma yana girme ki shikenan
an ƙare ko?
na'am kamar in ka ji tarihin ummu salama sai ka tausaya mata mace mumina irin bala'in da ta gamu da shi a farko-farkon musulunci a maka garin ta tsira da ɗanta sai da suka ɓalle masa kafaɗa cikin yayanta akwai zainab annabi aure kenan to ita mai ta zama a gidan annabi kenan agola rabiba asantum to ita take ba mu wannan labari a cikin wannan hadisi wannan hadisi ne a tabbatacce imam bukhari ya rawaito shi araftum sai anna umma salamata haddathatha yani umma ta ba ta labari mahaifiyarta تشي بينما أنا مضطجعة مع رسول الله وترا بينما ما تكنزو أما أنوني قد أقوم أقوم على من لغة أكن جوغلات أما أنا دي دي دي قد أقوم إنه نوال ميواكي السجباء ارجعوا إلى كلامه ما تكنزو شرعي ما تكنزو زائدة أنغاني كو أنغاني كو يتي يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة إذا ما تهو تزيادة طيب sai take cewa wata ran muna kwance da manzon Allah take ga ita da bijin cikin nana ummu salama fil khamila muna kwance cikin khamila khamila ita ce kamar kace tintin kun san tintin ba ku san katifa tuntun ba? ba ku santa ba?
katifar yayi katifa yi da can tuntun ta yayi ta yayi mana ita ce tuntun ai haka muke tuntun amma hamila katifa ko duk abun kwanciya da ke da ainihin geza a asali tana da al'ahadabu menene ahadabu duk shimfiɗar da za ka yi ka rufe da mayafi amma mai dangi za a gefe to khamila ke ina fata an gane ko tana bayanin suna kwance da mansur sallallahu mijinta sallallahu alaihi sallama me ya faru in hittu إذ تكنزو يعني فيما مضى مهم. abin da ya rige wuce an gane ko kuma takan zo iz ya wuce amma hikayatul madi iz yaqulu li sahibi ay yaqulu yace mudari amma kuma hikayar abin da ya wuce ne amma idza kuma takan zo fil mustaqbal idza jitani fantazirni kaga nan gaba ke arabtum sai ta ce a lokacin da hittu daga habat tahidu haibatan kenan fili madin shine ne ba za ka ce qultu ba hittu sai jinin haila ta same tana nufin fa suna kwanci sai jinin haila ya zo mata fansalaltu sai na laɓaɓo na rakaɓo sai na silalo na gudu shi ne in silale sai ta zame jiki ta bar gadon da suke kwance ganin tana da jinin haila fa'akhastu fiya ba haibati sai na janye tufafin da haila ta same ni a ciki tana ganin a cikin manzan Allah kuma jinin haila ya same ni ina tare da shi a irin wannan mahaifin sai take ganin kamar kai kamar kazanta ne ai shine abin fahimta ko saboda haka sai sai ta insilali ta janye jiki ta ainihin wato silali sai manzo Allah ce da ta anafisti jinin hala zo miki ne shine anafisti yas'al qultu na'am sai nace i wace ce tace din ummu salama ummu salama fada'ani sai kirawo ni fattajatu ma'ahu fil khamila muka kwanta tare da shi a cikin wannan tuntun mai zani mai geza amma ba abin da ya waka to menene sakon a sakon ya gaya maka cikin me yace babin da kenan a gaya maka ya halatta in matanka tana jinin haila ku kwanta tare a gado daya sai dai ba wani abu na mu'amala da zai kasance na mata da miji saboda wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan ko nisance su dan wa ka sha da hannun dama kar ka sha da hagu suna ta hana sha da hagu barakallahu fi wannan shine abinda zamu fahimta daga wannan saka wannan hadisi babin da ke magana kan halaccin mutun ya kwanta da ainihin mace mai haila tunda matarsa ce arabtum ci gaba da ya ce anafisti kenan nifasi ba yana nufin lalle jinin haihuwa ya kwarar gaske idan kasa kalmar nifasi da haida kowace na iya wakiltarsa amma nifasi ta fi ƙarfi wajen wakiltar haida amma in suka haɗu kowanne sai wakilci kanshi da kanshi yana
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن صبح قال سمعت خلاس يحدث يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث أو حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم ولم يعده ولم يعده وصلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك ولم يعده وصلى فيه
wannan hadisi a mazajin da ke ciki nawa ne Muhammadu ibn al-Musanna shine Muhammadu ibn al-Musanna ibn Abid ibn Qais ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri akan kira shi az-zaman ya shahara da alkunyar shi wannan malami wato ainihin fiqa ne al-khatib na cewa kana sadukan wari'a mutum ne mai gaskiyar harshe mai kuma ainihin tsintseni game da duniya yana cikin wannan isnadi yace haddathana yahya ibn sa'id shine al-qattan kenan al-ahwal ذلك الحافظ wanda mun sha fada aka taba samun janja a majalisar shu'uba sai suka ce to waye alkali aka ce yanis al-qattan da yanke hukunci yace waye sai janja da kai ya ahwal fiqa arabtun shi kuma ya samu daga Jabir ibn subh ar-rasili imam an-nasa'i ya wasafa shi yace thiqatu sannan kuma shi kuma daga ainihin khilas khilas ibn amru al-hijri ko al-hajri al-basri arabtun wato shi ma malamai sun yi magana game da shi murra yake cewa al'imamul jauzajani ya ce fiƙatun fiƙatun hasu al'ijili ya ce fiƙatun an gane ko imamu zahabi cikin alkashi ya ce fiƙatun fiƙatun maimaita wannan nufin mai ƙarfafawa ne an gane ko yawwa to a cikin wannan ainihin isnadi shi yana ba da labari daga nana aisha uwar muminai a siddiqatu bintu siddiq ina fatan gane cewa a ta ce na kasance in jiwa tare da munzala sallallahu alaihi wasallama nabitu fi shi'aril wahid mukan kwana cikin lulluba daya shi'ar mayafi daya mu kwana tare malam yace ash-shi'ar bi kasr shini mayal al-jasad duk tufan da daga ita sai jikinka ana kiransa shi'ar a gane wannan minan riya an gane ko yace wa fihi dalilun ala jawazi mubasharatil haid yace wannan dalili ne mutum ya rungumi mace mai jinin haila banda jima'i tunda ta ce shi'ar shi'ar kuma na gaya muku tufar da daga ita sai jiki ta ce to mukan kasance a shimfiɗa ɗaya an gane ko wa ana ha'idun aitamithun alhali ina cikin jinin haila haka nan aisha take ce Allah ya kara mata yadda sannan kuma idan haka ta kasance fa in asabahu minni shay'un makanahu ghasala makanahu in wani abu daga gare ni ya taba mai jiki me zaka hango ko jinin in yana da ya taba jikin shi sai ya wanke wurin makanahu barin tambaye ku ghasala me ina yan wana malaman islamiyya ko in ce duk wanda ya karanta lahallari a cikinmu ku fassara mai faslun idza ta'ayyanat an-najasatu ghusila wa in iltabasat ya ku fassara wa in iltabasat idan ta ta fantsama gashi nan kun fantsama fassara ai ka ji إن التبست وإن خفيت mai halin masal ba haka cikin ahdari to yawanci wannan ita ce fassarar da aka yi mana tun tun tun tun a zaure malaman mu Allah ya kara musu albarka Allah ya saka musu sun dora mu akan nan daga cikin dorawa ne muka binci ashe fassarar idan ta fantsa kuskure saboda ai shi ne lahallari cewa yi faslun malam yace da mu rabewa kenan haka malamin yake cewa rabewa ke idza ta'ayyanatin najasatu idan najasa ga ta karara an ganta distinctively clear ga ta an ganta to ko shela mahallama a wanke ta wa inil tabasa suka ce idan ta fantsama haka haka to ghusila thawbu to akwai wani abu da ya faru a cikin tarihin da ake faɗa a ƙasar hausa ne ko ina ne ne wai akwai wani malami yana da ɗa ɗalibai kullum kan zo su kewaye uban shi suna neman ilimi ba a taɓa ganin shi ya sa littafi suka ce awo bari malam ya tafi za mu mai kujerar kaji ba a tatso ne ai baya karatu ashe yana keɓe yaron yana ɗura mai ilimi ba su sani ba daga cikin abin da ya game ce hadda fassaran wannan wurin amma shi ma fassara mai a tafan tsama ɗin amma kuma ce da shi a'a abin da shi ne mai in hafiya domin fa in iltabasat ai daga iltibasi ne daga nan kake da mai talbisu iblis ai dan ta rikirkitar okay najasa ga ta kaganta sai aka ce mota ta taka kwata ta fantsama mutum ba ya uzbillah sai karasto ina najasa take ne sai suka ce in tafas ai ba ce idan tashar ba a a najasa ta kuya an kasa gane ina ne to dan ka fita daga mushkila ka wanke tufar gaba daya shikenan sai waɗannan almajiran suka mai kujera ana nan kwanci tashi sai wasu mutane suka kawo kuka gaban waɗannan almajiran shi wannan malamin suka ci gabata malam mutane ne guda goma suka yi tarayya suka kashe mutum ya za a yi da su suka ce gaskiya ba musamman wannan matsala ba za mu yi kashe su duka ba
saboda mutum da sai sarki ya samu ya ce to ya ce to ko duk wanda ya bada amsar wannan fiqhul shi zai dira wannan kujerar na wannan malamin da ya rasu ko za ku yi waje to aka ce to ku kira dan malam sai Allah ku rabu da shi me yake yi suka ce in ku kusan ajiyar Allah yaro ya je fada me za ka ce game da wannan matsala sai ce ai tunda mai lahallar ya ce idan za ta ayyana a wanke ta to in laifin kisa ya ayyana a kan mutum ɗashi za ku kashe amma wa inil tabasat ai kun gane kun gane fikiyu cikin fikin idan ta fantsama ku fantsama laifin a kansu a gaban zama ta yi amfani a nan a bisa wannan fasar ya ce tun da kisan laifin jini ya fantsama duk ku kashe su sarki ce duk ku tashi amma ka tsara kujera ci gaba da ba da karatu wannan matsala ce kawai misali akan karanto cikin fukaha kenan ashe nan sai take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wanke haka ne ko makanahu shi yasa muka dauko wannan magana ashe idan najasa ta ayyana nan za a wanke sai ya wanke makanahu wannan hudin lamiri menene jini
ai ba amma shi jini ba abin da ya taba madalla abin da ya taba mai zamu hararo jini ne shi zamu hararo ana walam ya aduhu ba zai ketare shi ba hmm, sai ya wanke shi na iya wurin da kwarai baya wuce ya wurin ka duba na
ashe kenan idan misali aka ce ga fitsari ga inda ya zuba kuma za ka wanke ba za ka tafi sama da wurin ba mai dalili ana yi ne ihtiyatan saboda hankali ya kwanta eto wannan ai an gaya maka in iltabasat in khafiyat wa ashkalat alayka cikin in akwai iskali a fahimtun? saboda ka walam yadu baya wuce wurin wasallafi ya kuma yi sallah da wannan ita tufar ثم يعود sannan ya koma mu ci gaba da kwance fa in asabahu minni shay'un fa ala mithla zalika wa lam ya'duhu wa salla fihi gamsa Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi hadisi ne tabbatacce ingantacce yan uwa masu girma mun yi rashi tsakanin shekaran jiya da jiya na fitattun yan uwa a wannan gari namu na Kano da kuma garin dutse mai mataba sarkin dutse alhaji nuhu muhammad sunusi ya koma ga mahalicin shi lairamshin shi ji kai shi na so a ce ina gida a yi wannan janaza da ni to a nesa labari ya ishe don mai shigo sai abinda nake tuna game da wannan bawan allah saukin halin shi personally na je dutse shi malam ga waɗannan yaran alhamdulillah na ɗauko su ne daga kudu daga kudancin najeriya ilmantar da su addini ko sa ko masu amfani da al'ummarsu kuma ba yaro ɗaya ba wannan fiye da shekara wajen goma ya ɗaya da na kai na ziyara cinsu shansu kulawarsu da na kira ɗaya daga cikin malamai masu girma na fada a can sai ce mala ai waɗannan yaran wasu ma har sun ƙara university saukin hali kuma da wahala kaga ana darasi a masallaci ba ka gan shi wannan rekod abu ne muhimmi ga shugabannin su koyi da wani da wahala ni na ga wannan ba tunani shi ne a zo cikin jama'a kuma abin da ya ƙara ba ka sha'awa mutum ka mutu kana suka ce aje a binne ka inda ake binne kowa da kowa ya Allah inna fi zalika la aya wa ma kana aktharu to me ne nuna isa ne ga inda mu ake binne mu to kuma sai ne sai me kabari ne a muna ne gidanmu gidanmu ga gidanka can na gaya muku imamul auza'i ka asa a aiki na taba gaya mu ya ce da wani mutum wani ka kai ni gida ina so ka nemo min gidan da zan zauna a ciki gidan da ke da makwabtakan da ba sa hasada ba sa rigima ba sa sai kai shi makabarta ya ce in kana neman wannan gidan ban san wani gida ba makabarta ba yace dan ba su hasara kowa ya shagala da ramin shi ka taba ganin mamaci ya fito ya ce wani ya ramin ka ni na ga yana rami wannan bawan Allah a matsayin na shi yace a binne shi a makabartan inda jama'a take la ilaha illallah wannan aya ce fa ga duk wani wanda ke jin shi isasshe ne Allah ka ba mu tawadu Allah muna roƙonka yanda wannan bawa muna mai kyakkyawan zaki ya kaskantar da kai dan kai Allah ka daga darajarsa ka sa na baya su tafi kan abin da yi shi fa Allah so yake ka nuna kai ba kowa bane kuma da ba kowan kake ba ka huta amma duk da lokacin da kace ka isa sai Allah ya baka isa ba hal sai kariya ka man tawada lillah rafa'ahu Allah ka ba mu tawadu me yake so ka ce to bismillah ni na zauna a dubi to wallahi matan shi har almajirai take yi wanka idan ko kai matan shi ta dau almajiri masu ce za ta kai nauyin sa ta sa shi a makaranta har da ranar alhamis za a ɗauke shi a mota a kai shi wannan unguwa ya zagaya a kafa ya gina yin unguwa Allahu akbar Allahu akbar ranar alhamis a kai shi wacce unguwa ya zagaya a kafa shi sarkin wallahi tallahi da kai na nan na sha ganin sa a kafa yana yawa shi wannan matashi yake ya zauna a dutse ya ga sarki na dutse marigayi Allah ya rahamshe shi ya saka kabarin shi yakan zaga unguwa unguwa alhamis alhamis a kafa to menene ya kira sallah yana daga cikin sarafunan na suna da ban mamaki ni dai kan ne a zamani irin namu da duniya take tura mutum ta kai shi ta baro shi dagawa da girman kai da isa da sumsa Allah ji kan sarki Nuhu Muhammad Sunusi Allah ka ji kan mamatan ya ramshe shi ya kare wannan masa dukkanin masarautun mu gaba da duk sarakunan mu Allah ya musu tawfiki da muwafaqa na biyu mun yi rashin wani fitaccen ah, masanin kimiyya Professor Ibrahim Umar Bichi shi ma ya rasu daga shekarun jiya ina ji a fadar sarki aka yi mai sallah fitaccen masanin physics physicist ne physicist wanda suna cewa a wani labarin ko shi ne dan arewa na farko da ya fara karanta da physics tsohon vc ne na biyu ke an gane ko da kaga sufar shi sufar mutum ba ka ganin alama wargi game da shi to ai ba su kaɗai suka rasu ba ito ai Allah wani lokaci cikin sha'anin sai ga ya ɗaga wasu wasu baka san su ba. to dukkaninmu dai Allah ya ji kanmu na majalisi ke wannan masallaci namu a wannan unguwa mai albarka phase 3 masallacin ma'azu na jabal akundela a madadin dukkanin ɗalibanmu da ke wannan majalisi na sun da sa'i muna mai ka ta'aziyya Allah ya ji kan mamacinmu gaba ɗaya musamman ta'aziyya ga iyalan sarki da iyalan profesa da duk waɗanda suka rasu ko mun san su ko musu ai Allah ya san su dai Allah ya gafarta musu haka rayuwa take fa haka rayuwar take shi kenan kawai mu muna kan hanya aiwa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.